بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة باللسان يفقه قولي yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustalah al-hadis na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna goma ga watan jimada al'ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata bayan mun yi bayanin hadisi al-munqatu maqtu ko isnadi maqtu yau za mu bayan kuma mun fara bayani kan as-sahabi mun ɗauki tarifin sahabi da halin sahaba amma iya da kyau mu sake komawa domin ya zamanto gaban mun kamo ta gaba ɗaya قال المؤلف رحمه الله الصحابي تعريف الصحاب صحابي حال الصحابة آخرهم موتا وفائدة معرفته والمكثرون مكثرون من التحديث وانني صحابي وانا حالي نجريس كرشان وان دي موت دقا تكنس sannan kuma suwa ne ne wanda suka yi yawan hadisai qala as-sahabiyu sahabi man ijtama'a بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك صحابي شيني دكا وان دي تاريا دا منزا الله صلى الله عليه وسلم أنا زامني لوكا تيقو دا أو رآه كوي غنش مؤمنا به إيا من إيماني دشي كما يموت أكان حكنا duk da cewa malamai suna ganin ra'a lafazi ne wanda iya iya fiddar da wanda bai ya gani kamar makawo shine malamai suka ce kamar tarifin ibn hajar al-asqalani yake cewa sahabi man mallaki annabi mallaki annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalik wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wa sallam iya mai imani da shi kuma ya mutu akan wannan imani ya yadkhulu fihi man irtadda thumma raja'a ila al-islam cikin kalkashin wannan ta'arifi sai zamanto wanda ya ridda kuma ya komo cikin musulunci ya shiga kal ash'ath bin qais kama ash'ath dan qais fa innahu kana mimman irtadda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin wanda suka yi ridda suka huta daga cikin musulunci bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sababin ridda bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama na da yawa na daga cikinsu mani zakka wanda suka yi ridda dalilin sun hana zakka kuma sati da ya gabata min ambace maganganun yanki na maganganun abubakar radiyallahu anhu game da yakansu akwai kuma wanda suka yi ridda su ma sun yi kirarin su ma annabawa ne suna da annabci akwai kuma wanda suka yi ridda kawai ganin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai kamata ya mutu ba da sauran sababbai kala faji abi bihi asiran ila abi bakar aka zo da shi a matsayin fursanin yatsi yaƙi ya zuwa wajen abubakar radiyallahu anhu fataba wa qabila minhu abubakar radiyallahu anhu ya tuba ya koma musulunci kuma abubakar radiyallahu anhu ya karba tuba shi wa ya khuruj minhu kuma na fita daga wannan tarifi man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa lam yajtami' bi wanda ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai bisa hada basu tare basu zamna tare ba kan najashi kamar sarkin habasha najashi ya yi imani ya ɓoye imanin shi kuma dalilin haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sanar da mutuwar shi kuma ya mai sallar gawa ta wanda bayyana wa man irtadda wa mata ala riddatihi haka ne ya hutar cikin wannan tarifi wanda ya ridda kuma ya mutu akan riddar shi ka abdullahi bin khatal qutila yawm al-fath misali abdullahi dan khatal wanda aka kashe shi a ranar da Allah madaukaki ya bude ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam cin nasara a bude makka wa rabi'ata bin umayya da rabi'a dan umayya bin khalaf irtadda fi zamani umar wa mata ala ridda misali a rabi'a dan umayya dan khalaf ya yi ridda a zamanin umar kuma ya mutu akan ridda shi wa sahabatu adadun kathir sahabai adadun suna da yawa wala yumkin aljazma wala yumkin aljazmu bi hasrihim ala wajhi tahdid bayyayuwa a yanke a takaitar da wani adadinsu a bisa za a ce adadi kaza ne yawansu kaza ne lakin kila ala waje takrib sai dai an faɗi a bisa ɓangare na kusantowa annahum yabluguna mi'atan wa arba'a wa arba'ata ashara alf sun kai dubu ɗari da dubu goma sha hudu dubu ɗari da dubu goma sha hudu halu sahabati hali na sahabbai wani matsayi gare su ɓangaren amana da adalci wa sahabatu kulluhum thiqatun zu adl zawu adl sahabbai dukkansu thiqat ne thiqat kamar yadda bayani ya gabata shine mutumin da yarjejje ne amintacce musamman ma idan ya hardace abu bayaman cewa kuma ma'abuta adalci ne domin Allah maɗaukaki ya adaltar da su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce su adilai ne tuqbalu ruwayatul wahid minhum wa in kana majhulan ana karɓar ruwayar mutum ɗaya daga cikin su ko da dai ba a san sunan shi ba idan an san majhulul aib ko da ba a san wane ne ba amma an tabbata lalle sahabi ne to shikenan walidhalika qalu jahalatu sahabi la tadurru jahilta wane ne sahabi wane ne to wannan batta cutarwa a bisa bangaren ingancin hadisi والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة ما ليتي دليلا أبندا مكة كمن تدشي كما ده حال صحابي أن الله أثنى عليهم cewa Allah maɗaukaki ya yabe su wa rasuluhu fi iddati nusus haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su a cikin nususi masu yawa wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalu qawla alwahid minhum wahid minhum manzon sallallahu alaihi wasallam na karbar fada ko magana ɗaya daga cikin su idza alima islamahu idan ya san musulunci shi cewa shi musulmi ne wala yas'alu an halihi bai ya tambaye yaya wannan adali ne ko ba adali ba an an ibn abbas na radiyallahu anhuma qala abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabe wanda ya nisa da ilimin addini ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace inni ra'aytu hilala ina ga jinjirin wata yani ramadan yanihin watan ramadan faƙala a tashhadu allah ilaha illallah manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ka tabbata ka shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai allah kala na'am ce haka nan ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam kala a tashhadu anna muhammadan rasulullah ka tabbata lalle muhammad dan abdullahi manzo ne na allah قال نعم يتي هكذا قال يا بلال يا كي بلال أذن في الناس كتاش كي شيلا أتكم متاني فليصوموا غدا gobe su dai tashi da azumi na wani hadisi sai karantar da mu karɓar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi tarwayen mutum guda labari mutum guda dalilin musulunci shi cewa ya tabbata ya yi imani da ya yi kalmar shahada kuma da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-khamsa imam bukhari da muslim suka fitar da shi da da ashabu sunan ashab wannan ashabul sunan da imam ahmad suka fitar da shi nan banda imam bukhari da muslim قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان ابن خزيمة ده ابن حبان سكا إنغان تدى وانا حديث قال إن ياي تالي قال رواه أبو داود كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال على رؤية هلال رمضان والنسائي في مجتبى كتاب الصيام نعم قال المؤلف رحمه الله وآخر الصحابة موتا على الإطلاق nan nan ne za mu tashi kan gaba ta karatun mu ta yau ƙarshen sahabbai mutuwa a gaba ɗaya kwata-kwata su wane ne amir bin wasil al-laifi shine amir dan wasil al-laifi mata bi makkata sanata alfu mi'a wa ashara min al-hijra ya mutu a makka shekara ta ɗari da goma wa huwa akhiru man mata bi makka shine ƙarshen sahabi wanda ya mutu a maka kuma shine wanda kwata-kwata shine ƙarshen wanda ya mutu wa akhiru man mata bil madina ƙarshen wanda ya mutu a madina kuma shine mahmud bin rabi' al-ansari al-khazraji mata sanata 990 ya rasu hijira tana da gumiya tara da tara wa akhir man mata bi sham wanda karshen wanda ya mutu a sham fi dimishq a dimishqa wasila bin al-asqa al-laythi wasila dan asqa al-laythi mata sanata 87 wa 60 ya rasu 86 la 86 nam ya rasu a hijira tana da 86 وفي حمص حمص كما عبد الله بن بسر المازني سنة ستة وتسعين يا رسول هجرة تنادى ومية ترى الشدة وآخر من مات بالبصرة وند قرشان وند متو قرن بصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي متمن مدينة دان قبيلة الخزرج mata salasa tis'in ya rasu hijira tana da gomiya tara da uku wa akhiru man mata bil kufa wanda ya karshen wanda ya mutu a garin kufa abdullahi bin abi aufa al aslami abdullahi bin abi aufa al aslami mata sanata saba wa samanin ya rasu hijira tana da saba'in da bakwai tamanin da bakwai wa akhiru man mata bi misr abdullahi bin al harith bin juz'il azubaidi abdul haris abdullahi dan haris wanda ya rasu hijira tana da 89 ولم يبق منهم أحد بعد هذه سنة عشر مئة ومئة باب وندي سورة دقى صحابي إيا راي باين شكرا دليد قوما لقول ابن عمر رضي الله عنهما دليلا fada abdullahi dan umar wanda yarda allah ta ƙara tabbata gare shi ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi akhiri hayatihi falamma sallama qama fa qala ara'aytukum laylatukum laylatakum hadhihi fa inna ra's mi'a sana minha la yabqa min mimman huwa al-yawm ala zahri al-ard ahad muttafaqun alayhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi ya mana sallah fi akhiri hayatihi a ƙarshen rayuwar shi walamma sallama lokacin da ya kare sallah ya sallama qama faqala sai tashi yace ara'aytukum ara'aytukum ba ku bani labari lailatakum hadhihi wannan dare naku fa inna ra'sa mi'a mi'a- fa inna ra'asa mi'ata sana ƙarshen shekara ɗari a ce shekara ɗari ta yi cub min ha daga ga wannan shekara bayan wannan shekara kenan la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahril ard ahad babu wanda yake doran ƙasa wanda zai wanzu bayan shekara ɗari daga wannan dare zuwa shekara ɗari to babu wanda zai kasance a raye daga cikinku mutafakun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi sai muka gane cewa kenan bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a shekara ɗaya ya rasu bayan wannan kenan bayan wannan duk wanda da wuya za a bayan yayuwa a samu wani wanda zai wuce shekara ɗari bai mutu ba sai aka gane ce kenan a tabaka ta sahabbai ta kare ta yanki muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa kana zalika qabla mautihi bi sana bi shaharin manzon sallallahu alaihi wasallama yayi wannan magana ne gabanin gabanin mutuwar shi sallallahu alaihi wasallama da wata guda kama rawahu muslim min hadisi jabir kama yadda imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga hadisin jabir na abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa fa'idatu ma'rifati akhir sahaba mautan amrani fa'ida amfanin sanin ƙarshen wanda ya mutu daga sahabbai akwai al'amura guda biyu a haduhuma ɗayansu ko na farkonsu an na man ta'akhara mautuhu an hadhihi al-ghaya lam tuqbal minhu da'wat sahaba suhba cewa anna man ta'akhkhara mautuhu wanda mutuwar shi ta yi jinkiri an hadhihi al-gaya daga wannan ƙarshe mun gane ko kenan mutuwar shi ta tsallaka shekara ɗari daga wannan bayan magana manzala sallallahu alaihi wasallama da shekara ɗari ta huce sai bayan wannan ya mutu to lam tuqbal minhu da'wa suhba ba a karɓa ba kirarin da zai cewa shi sahabi sahabi ne ya yi zamani da mazala sallallahu alaihi wasallam da zaran dai kahin bai mutu ba har aka huce shekara ɗari daga wannan magana to wannan ko da ya ce shi sahabi ne ba za a karba ba dalilin wannan hadisi na anas ra- jabir radiyallahu anhu fa'ida ta biyu anna man lam yudrik al-tami man lam yudrik at-tamyiz wanda bai riski ba bambantar da abin da ya zamanto alkhairi ne da sharri qabla hadhihi al-ghaya gabanin wannan ƙarshe fa hadithuhu an sahabati munqata to hadisan shi game da sahabbai munqati ne mun gane ko domin bai bai ji ba magana daga manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya ji ta bai bai fahimce ta ba kenan sai a sanya hadisin shi iya daga cikin jerin gwane hadisai hadisi munqati almukthiruna min at-tahdith sahabban da suka yi sahabbai zantaswa hadisi min sahabati man aktharu at-tahditha akwai daga cikin sahabbai wanda suka yawaita hadisai fa kathura al-akhdhu anhum sai zamanto an samu hadisai da yawa daga gare su wallazina tajawazu al-haditha anhum alf hum wanda kuma aka samu hadisi daga gare su wanda ya yi hadisi dubu na daga cikinsu hum abu huraira radiyallahu anhu akwai abu huraira abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi mafi rinjayen ingancin maganganu game da sunan shi da mahaifin shi ruya anhu khamsata alaf wa thalathami'a wa arba'a wa sab'in arwaito daga gare shi hadisi 5,374 abdullahi bin umar bin khattab na biyu shine abdullahi dan umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su ruya anhu alfaini wa sittumi'a wa thalathin sittumi'a wa thalathin an ruwaito hadisi 2,630 daga gare shi Anas bin Malik na ukunsa Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gari shuru ya anhu alfaini wa miyataini wa sitta wa thamanin an ruwaito hadisi 2286 daga gare shi radiyallahu anhu ta hudu Aisha radiyallahu anha Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta ruya anha arwaito daga gare ta alfaini wa mi'ataini wa ashara arwaito hadisi 2210 na biyar Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ruya anhu alf wa 660 arwaito hadisi 1660 daga gare shi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma na shiddan su shine Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ruya anhu arwaito hadisi da gare shi alf wa 540 dubu da dari biyar da arba'in sai na bakwai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an Abu Sa'id al-Khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ruya an alf wa 170 arwaito hadisi dubu da dari da saba'in wala yalzamu min kathrati tahdith an ha'ula'i an yakunu akthara akhazan min ghairihim an sahab an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ya zama tilas saboda yawancin hadisan wa'annan sahabbai wa'anda yarda Allah ta kara tabbata a gare su su kasance su ne suka hi yawan hadisi min ghairihim ga waninsu sun yi waninsu yawan samun hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam li'anna qillat at-tahdith an sahabi kad yakunu sabab sababuha domin karamcin zantar da hadisai daga sahabbai mai yiwa na kasance sababinta taqaddum mautuhu taqaddum mautihi gabatar mutuwar shi ya zamanto ya riga ya mutu da wuri ka hamzata radiyallahu anhu kama hamza an manzala sallallahu alaihi wasallam domin ya rasu da wuri wan shigaluhu bima huwa aham da kulawar shi kuma da abin da yi shi ne mafi muhimmanci shine yaki ka Uthman radiyallahu anhu afwan aw inshigaluhu bima huwa aham ko kuma shagaltuwa da abin da yi muhimmanci da zantaswa domin ko bai zantas ba akwai sauran sahabai wanda za su zantas ka Uthman radiyallahu anhu kama Uthman bin Affan wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi harka al'amari na khilafa ya shagaltar da shi awil amraini jami'an ko kuma abun gaba ɗaya su gamu wuri guda ka bi Bakar radiyallahu anhu kama Abubakar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi faqad taqaddama mautu rasuwar shi ta gabata domin ya rasu ne bayan manzo sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu da wata shida kamar yadda mafi yawancin ruwaya take bayani nan ka gani bai yi doguwar rayuwa ba bayan mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barantana ya zantar da hadisai kuma banda wannan bugo da kare ga khilafa wan shagala bi amril khilafa ya shagaltu da al'amari na khilafa au ghairi zalika min al asbab ko kuma wasu kuma bayan wa'annan sababbai akwai sababba daban al-mukhdaram ta'rifuhu hukmu hadithihi al-mukhdaram man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yajtami' bi shine wanda yayi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi sai dai bai gamu da shi ba gadi ko bai sai haɗu ba bai ji ba da gare shi kuma ba su haɗu ba sai dai ya yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu tarifi kuma na cewa mukhdaram shine wanda ya yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi imani da shi ba kuma ya bayan mutuwa shi yi imani da shi قال والمخضرون طبقه مستقلة مخدرون مخدرمون kinnan tabaka ne kashi ne bangare ne wanda ya zamanto daban yake bainas sahabati wa tabi'in su suna tsakanin sahabbai da tabi'ai wakila balhum min kibar tabi'in wasu malamai suka ce suna daga manya-manyan tabi'ai waqad awsalahum ba'd al-ulama ila nahwi 40 shakhsan wa minhum wasu malamai sun kai ga adadin lissawa adadin sun kai su arba'in mutum arba'in na daga cikinsu ahnaf bin qais akwai ahnaf dan qais al-aswad as- akwai al-aswad bin yazid akwai sa'ad bin iyas akwai abdullahi bin ukaimin akwai amr bin maimun akwai abu, mas, abu muslim alkhawlani akwai annajashi malikin habasha wannan na daga cikin almukhdaramun kenan wa hadithin mukhdarami min kabilin mursal tabi'i hadisi na mukhdaram na daga bangare na hadisi mursali na tabi'i fa huwa munqati' kenan hadisin shi munqati' ne wa fi qabulihi ma fi qabuli mursali tabi'i min al-khilaf kuma game da karba hadisin shi sabanin da aka samu game da karba hadisi na mursali tabi'i wanda aka mun gani akwai sabani da yawa daga ciki sai at-tabi'i wane ne tabi'i قال التابعي قال رحمه الله التابعي من اجتمع بالصها- بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك تابعي شيني وندي زامني ده صحابي ده صحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا يا مي ايماني ده النبي وند سيرايان الله ده منشن سكار تبتا غريش ومات على ذلك كما يموت ابسا ودن kinan duk wanda ya ga sahabi ya yi zamani da sahabi kuma ya mutu iya mai imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama ta wannan shi ne ake cewa tabi'i wa tabi'una kathirun tabi'ai suna da yawa wala yumkin hasruhum kuma bayyayuwa a iya kididdige su wa hum thalathu tabaqat su ma kashi bangare guda uku ne akwai kubra tabaqatul kubra bangare wanda ya zamanto babba mafi girma wasu gura akwai bangare wanda ya zamanto karami wa bainahuma kuma akwai bangare wanda suke tsaka-tsakiya su ba manyan tabi'ai ba su kuma ba ƙananan tabi'ai ba kenan suna suna tsaka falkubra tabaka babba man kana aksaru ruwayatihim aksaru ruwayatihim an sahaba mithl wanda suka zamanto mafi ruwayarsu ta zo ne daga sahabbai daga sahabbai suka samu ruwayarsu kenan isnadun sa'ali ne babu babu tsakani tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam sai sahabi mithlu sa'id ibn musayyib misali sa'id ibn musayyib wannan na daga cikin manyan manyan tabaka ke wa urwat bin zubair wa alqama bin qais da ruwa dan zubair da alqama dan qais wasu gura tabaka karama ko bangare karami man kana aksaru ruwayatuhum aksaru ruwayatihim an tabi'in wanda mafi yawancin ruwayarsu daga tabi'ai ne walam yaltaku illa bil adadil kalil min sahaba ba su gamu ba sai da 'yan adadi ɗan kaɗan da sahabbai ba su gamu da sahabbai ba sai adadi 'yan kaɗan misali ibrahimun nakha'i إبراهيم النخعي وأبي الزياد الزناد ده أبي الزناد ويحيى بن سعيد ده يحيى بن سعيد والوسطى طبقة تسكى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين وند رواية ستي ويتا دقى الصحابي كما دقى من يمن تابعين مثل الحسن البصري حسن البصر ومحمد بن سيرين ده محمد بن سيرين ومجاهد ده مجاهد وعكرمه da ikrima wa katada da katada wa sha'abi da sha'abi wa zuhuri da zuhuri mujahid da ikrima da katada duka wani almajiran abdullahi dan mas'udi ne radiyallahu anhu na'am wa ata da ata wa amr bin abdulaziz wa salim bin abdullah da salim bin abdullah bin umar bin khattab dan umar dan khattab kenan jikan umar dan khattab salim dan abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhu sai mu tsaya nan mu tashi akan tarifi na isnad abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk imam malik tabi'in tabi'in imam wanda ake lissafawa daga cikin tabi'ai shine anas radiyallahu anhu